a kansa ba su a yake na madadin ko da kasar kamar ta gishiri ce ko ta sauya ko ta wani ma'adini dai kamar koya ko abin da ya kama da haka duk a yake na madadin in kun je ba abin da yake mai daraja ba kamar zinari da azurfa ta su wannan ba a kan nuna a kan so
والتراب أفضل من غيره amma turbaya ita ta fi wajen taimama daga wani ta ai taimama kan turbaya ya fi daga ayi akan wani abin daban
ولا يتيمم على شيء نفيس ba a yin taimama bisa abu wanda yake mai tsada kamar zinari أو ذهب kamar zinari ko azurfa وعلى لبد haka nan kuma ba a yi ولا على لبد ba a yin taimama bisa gashi wanda yake ya tattaru eh to shi ma ba a yi taimama a kansa ba
ولا على بساط sai ko idan ya zama akwai wato tsaya a kansa ko kuma kura ta yawa a kai kura ta yawa a kai don da mutum ya dora hannunsa a kai zai zama kamar ya dora kan tsaya to wannan ba laifi da zai taimama ko a kan shimfiɗa ba a yin taimama a kan shimfiɗa
ولا حصير ko tabarma
وإن كان فيها غبار ko da akwai kura a kanta in dai kurar ba ta yawa ba amma idan kurar ta yi yawa to wannan a yi taimama a kai a yi taimama a kai
ويجوز للمريض ehe إذا لم يجد من يناوله ترابا ehe أن يتيمم بالجدار ya halatta bin mariri da wanda yake mara lafiya an ya tayammama ya tayammama bin zidari da bango izalan ya ji idan bai samu mutumin mai yana wulubu wanda zai ba shi turaban turbayar da zai taimama a kanta ba to ya halatta ya taimama da bango malamai sun ce a nan ba mafuni ga mara lafiya ko da ma mai lafiya ya samu ya taimama a kan bango ko da ga wanda zai miƙo masa turbaya ko kuma shi da kansa yana da lafiya yana da ikon ya je inda turbayar take to duk da ya samu ya taimama a kan bangon in dai bangon ya zama an yi shi ne da turbaya ko kuma da wani abu wanda yake na ajini na ƙasa wanda ba a sauya shi da wata sana'a ba da ya halitta a ko da kamar an sa masa farar ƙasa wanda yake ta hausa da ba a sa kome ba yanda aka haƙo ta daga ƙasar nan haka aka zo aka shafa da ya halitta ya taimama a kai ko da mai lafiya ne
المدني بالسيد wanda yake an gina shi da yunfu النوء wanda yake ɗanye wanda ba a dafa ba
أو بالح- أو بالحجارة ko an gina bangon da dutse إذا كانت غير مش مستورة مستورة bai dai ta zamo wannan watan abin sufin cewa da siminti amma idan ya zamo bangon an yi shi ne da dutse amma dutsen nan an rufe shi da siminti to wannan ba a yi taimama a kai ba ba a yi taimama a kan simintin ba amma idan dutsen ne ga shi ya fito to ko da wani waje ma a jikin bangon simintin ne amma shi dai inda ya samu ya dora hannun nasa dutse ne wannan wanda kuma yana nan bisa sana'arsa to taimamar ta kayi wato yana nan bisa halittarsa bisa halittarsa ta farko ba wata sana'a da aka yi da ta sauya wannan dutsen to shi na taimamar ta zai kayi
ومن تيم ومن تيمم على موضع نجس نجيس wanda ya taimama bisa waje wanda yake najasa ولم يعلم بنجاسته alhali bai san cewa wajen najasa bane
أعاد في الوقت da sai mai da sallah a wakati wato an so ya sake sallah ne tunda an faɗa cewa kullu i'adatin fil waqti fa haya nafilatin dukkan inda aka ce a mai da sallah a wakati an so ne ba lalle ba in lalle ne sai an mai da sallah sai a ce ko wakati ma ya wuce a mai da sallah Eh, to annan wato an so ne wanda yake yake mama a waje wanda yake najasa amma bai san cewa wajen najasa bane in dai wato ya zama wajen dai a fili haka in an duba ɗahiri ne wato mai jasa ta riga ta bi iska ko ta bi rana zafin rana da iska ba na jasa ba ma duk ɗaya ne ba wari ba wani launi ba komai in kuma yanzu ganin haka sai ya taimama sai daga ba aka faɗa masa an yi fitsari a wajen da dadewa har fitsarin ya bushe a ya zama ba sauran wani abu a wajen to shi ke nan sai ya mai da sallah an so ya mai da sallah idan da sauran wakati in lokaci ya riga ya huce ba mai da sallah a kansa abin da sa imam malik radiyallahu ta'ala anhu yace a mai da sallah a wakati kawai saboda akwai a cikin malamai wanda suka fi zuwa cewa ita kasa idan da kasa ta same ta sai ta bushe ta koma yadda take da shi ke nan ta tsarkaka ko da ba a yi mata komai ba ya zamo da kanta haka ta bushe a najasa ta bi iska da zafin rana da iska ta mai da wajen kamar ɗahiri ba abin da ya sauya ta shi ke nan sai ya koma ɗahirin wajen wasu malamai kamar ibn hanafiya ɗan sayi da ma'ani muhammad ibn hanafiya ɗan sayi da ma'ani ya tafi zuwa cewa kasa idan ta bushe ta tsarkaka haka ne kuma a sanin da sauri haka ne yake a masarar abu hanifa wato mutum da ya fi karfi a masarar abu hanifa kasa idan ta bushe ta zama ɗahira ba sai lallai an wanke ta ba to ولا يكره التيمم بفراد shi nazar تيمم به مرة أخرى ba yin taimama da tauba da yake an yi taimama da ita ba a sake wata taimama a kanta ba kamar ruwa ba ne ruwa ta zai da shi an yi alwala da shi ruwan da yake an yi alwala da shi to in dai akwai waninsa a yi alwala da a sake yin alwala da shi karahiya ne to amma ita turbaya ba haka ba ne saboda ne saboda ita ai ya kawo da mutum ya ɗebo daman ba cewa aka yi lalle sai an ɗebo da turbayar a hannu ba ko a matsalar mu ya mun ba wani sharadi cewa ko mutum na ya ɗebo da turbayar a hannu inda cewa aka ko da akan dutse ko dutsen da yake fa ba kura ma a kai ba ko ne ta yake noma da shi to shi kenan a ce kamar ba a yi amfani da shi bane kamar ba a yi amfani da shi bane shi yasa ba karhanci a wannan a nan ba kamar a shan ruwa bane inda aka ce ruwan da yake an yi alwala da shi to karayya ne a sake yin alwala da shi in dai akwai wani illa iyaka wato mafi yawan mutane yakan zamo ba su gane ma'anar cewa ruwan da yake an yi alwala da shi ba sai su ɗauka cewa ruwan da aka yi alwala aka rage ake nufi ba wai wanda aka yi alwala aka rage ba dama wanda aka yi alwala aka rage wannan ai ba an yi alwala da shi bane amma misalin da ake mutum gaɓoɓinsa kalau suke da ya yin alwala sai ya yi alwala a cikin daro ruwan nan ya zamo gaba ɗaya in ya fita daga in ya sauka daga gabasa a cikin daren nan ko a cikin kwanan nan zai zuba har ya gama kuma ruwan nan bai sauya ba saboda jikinsa kalau lafiya ba wata kazanta a jikinsa ba dauɗa ba komai ruwan nan yana nan to shi ne aka ce a sake yin alwala da shi in akwai wani karahiya ne ba wai don an yi alwala ruwa ya ragu a ce wani ya sa ya dan ruwan nan ragu ruwan mai alwala da shi karahiya ne ba ba wannan ake nufi ba ruwan da yake an yi alwala da shi kansa ya sauka daga gabar alwala ruwan ya zama shi da zai alwalar karewa ya ruwan bai zuba a ƙasa ba da ya taru to wannan din in ya zama bai sauya ba yana nan ba abin da ya sauya da ɗanɗanansa da ƙarfinsa da launinsa duk ba sauya ba to shi ne aka ce a sake yin alola da shi idan akwai wani karahiya ne amma in ba wani ma ba a karhanci to amma ita ce tsara da yake an yi tanima a kanta wannan a sake yin tanima da ita ba a karhanci eh ba a karhanci to ولا يصيب التيمم قبل دخول الوقت a yin taimama kafin shigar wakaci bai in- bai inganta ba a yin taimama sai bayan shigar wakaci saboda cewa aka yi kalanta jiru ma'a sai ba su samu ruwa ba a ce shi kuma ita ce ita alwalan nan an ce a ba ta tara lokacin ta shigar wakaci sai wakaci ya yi sannan ne yake lalle kan mutum ya tashi ya alwala kuma a sannan ne aka ce in bai samu ruwa ba ko ko ya gajiya daga amfani da ruwan ya ke mama to shi yasa yake ake ashe ba a yi ke mama ba kafin wakaci ya yi kafin wakaci ya yi ko da yana tsoron ba zai samu ruwa ba ko ba zai sa ba shi da ikon amfani da ruwan to ya bari wakaci ya yi ya ga bai samu ruwan ba ko ya ga cewa bai samu bai da lafiya bai da ikon amfani da ruwan to sannan ko ya ke mama sannan ne ya ke mama amma ba su yadda ya ce zai riga wato riga mai shiga masallaci da ya bari lokacin ya yi ya gani a wani hali ne to yin da alhamdulillah wanda duk ikon yin alwala ko ba ruwan ai ke noma saboda su ma ita cewa shi mutum da asalinsa daga ruwa ne da yanku da kasa وجعلنا من الماء كل شيء حي ai duk duk abu ma ne rai ba mutum ba ko daga ruwa yake da shi sa ka ce idan bawa zai shiga har Allah sai ya tsarkake gaɓoɓinsa ya wanke da ruwa ya yi furici da asalinsa da nuna cewa kuma duk sarkinsa duk tsarkake jikinsa bai isa ya ce zai shiga fadar Allah ba sai ya sake wankewa shi yasa da mutum zai wanke jikinsa da mafi karfin tuya sabulu na duniya a cikin ka kai yake ma amma bai alwalan nan ba to ko da dai in zai shiga fadar Allah sai ka ya ce cewa shi ba shi ba ko ba ko ne ba ne dole sai ya yi wani karfin daban na shiga fadar Allah haka ce sai ya yi alwala to sanda kuma ya rasa ruwan fa ko ya rasa ikon amfani da ruwan fa za ka fito sai ka koma a sani sai ka koma a sanin ka an kuma ka da man daga kasa ne sai ka saba kasar ka nuna cewa kai ba ka isa din ba ka daga kasar ka daga daga kasar ka taba inda ya kira ka daukaka a duk jikinka duk da maka ba inda ba ba so a taba irin dukka to sai ya taba ta ko wato ya yi filici da cewa shi ba komai komai ba ne ita halara ta Allah bawa baya shigar da mutum yana gani shi wani abu ne sai ya ga cewa shi ba komai komai ba ne sannan ne sai a buɗe masa haura Allah subhanahu wa ta'ala kuma eh, ita kafa ita na ba daman ita kasar take ba ta wani ko ba za ka ce ko dan da noma ba sai an sa da ita ba kuma da mai ita ta yadda ba ta isa ba ita kasar take takawa ita da yadda ba ta isa ba to menene sai ake sai an kai ta da kasar zaman kasar take takawa eh amma fuska ita da take ganin girman ta ko hannu da yake ganin girman ta ya taba kasar sai ya wanke sai za ka ce to sai ka nuna cewa dai ba ta isa ba eh sai kuwa sai kuma wannan wato ne zama a ce sai an shafe shi da turbayar ko ya zama kamar kusula ne eh kamar musula ne shi yasa sai aka gane shi sai aka ce ba sai an shafa ba a shafi dai fuskar kawai da hannaye domin a shafi fuskar da hannaye su kenan sai an salla a an wa bawa in su mun shiga fara sabon Allah subhanahu wa ta'ala to alhamdulillah wa sifatu dukkan kenama inda ake yin kenama أن ينوي اتباع الصلاة أن ينوي اتباع الصلاة أن ينوي اتباع الصلاة ومؤلف الوصول wanda ba a haɗauka a halin wasu ko idan ba da shi za a fara ba. Ya nufin halatta sallah, ya niyyar halatta sallah, ya yi niyyar nuna lahadatu, ya niyyar cewa zai halatta sallar daga kari al'adabari babba in kana mahadutan a dakan akabara. ya zama mai kari in ya ɗauke su mai kari ne kari babba wato ita ce mana wadda za a yi don kari karami niyyarsa daban da wadda za a yi don kari babba idan ya zama da na ce ta same shi bai samu ruwa ba ko kuma bai da ikon amfani da ruwan zai ke mana don wannan jalabar da ta same shi ko ba makara sai ya yi niyya a zuciyarsa cewa ya yi zai ke mana nefa don halatta kari babba don halatta kari babba to kuma ya ƙuni sannan kuma ya ce bismillahi bismillahi wato sannan ya ce bismillahi ne bismillah wato niyyar ita rukuni ce a taimama amma wannan faɗin bismillahi an so ne mustahaɗi ne cikin mustahaɓan taimama to wasta amilu sa'ida to ya amfani da bigire ya amfani da bigire ko wasta amila ko wasta amila sa'ida ya amfani wato adadi ne kankan an waniya domin wa yasta amila sa'ida ba ke zama a kan yashi fara magana to amma ya adafin yafi a adafin yafi in aka san ya fara magana sai a bashi da wa yasta amila wa yasta amila sa'ida ya amfani da waje wanda yake ya bayyana وضرب عليه بيديه جميعا يا سودا لأن ينسى جبابا فربنا لنا يا تسجي أكنك لأن ينسى جبابا أنت koko suna ne amma ba wai an ce lalle ba ne ba rukuni ba ne da zai shafa da sashen hannayen nasa kawai ya shafi shiga da sashen hannayen nasa ko ya shafi wajen da sashen hannayen nasa sannan ya ɗauko biyu ya shafi fuskar inda aka ce ya shafi ya shafi hannayen nasa ya isa masa amma ba haka aka kowa yanda aka faɗa sunan ya tsora hannayen nasa guda biyu da ba ɗaya haka aka so shi ita ce hanyar da aka so ko ba wadda take sunna a wajen wasu wasu ce suna ce wasu sun ce a an so hakan ne to marratan wahidatan shafin ƙasa sau ɗaya ba wai ya tura ya sake turawa ba ya yi ya tura sau ɗaya shi kenan ya isar masa ya isar masa wadda take farilla eh, wadda wato turawa wadda take ta farilla wato ko da ta tura ce in ya zo sau ɗaya kawai ce ba wai ya tura ya kuma sake turawa ba inda ma aka ce in zai tura ma ba sai ya sanin tara ko dai ka yi amfani da kalmar rasu amma ba wai ana nufin a zahirin ta ba cewa in zai tura ya tura da ƙarfi a'a ya tura da ke sakin da ko ya ɗora da farfagawa domin ba wai so ake lalle sai ya je ba wani abu ya shafa a fuskar ba
fa in ta'allaqa bihi la shay'un idan wani abu ya rafe da hannayen nasa idan wani abu ya rafe da hannayen nasa nafadahu ma nafadan hadisan da ya karkace hannayen nasa karkacewa mai sauki idan da misali da ya haka sun zama wani abu ya rafe da hannunsa sun ce ya haka a hankali ba wai ke kyau ba haka a'a a hankali da wani ya yi shi a hankali da karkace kafin ya shafi fuskar ta saboda kada ya sa abin da sun ya ji a fuskar ta zai kuje fuskar ta ko zai fuskar ta sai ta aka ce ya karkace وينسب بها وجهه shi ma وينسب بهما وجهه ya shafi fuskarta da tafukan nasa guda biyan gaba daya ina wannan dangane da yawan nasu mustahaki ne ko ko sunna ehe dangane da cewa sai sun kai biyan ehe wato dangane da abin da yake wajibi kawai a wanda yake rukuni a ciki to ko ba da hannu ɗaya ya shafi fuskarta ta kan kuwa kuma shi ko ba da yatsa ɗaya in dai ya zama ya zama fuskarta ta kuma ya halda kansa kawai tun da fuskar da yatsa ɗaya ne kafin ya zama shafa fuskar tasa shi ne shaɗi amma dai ya isar masa ba wai sharaɗi ba ne sai da baki ɗaya wani ya taho ya shafi gefensa ya shafi saman gefensa haka
يبدأ من أعلاه ya fara shafar daga maɗaukakin fuskarsa ya fara shafar daga maɗaukakin fuskarsa إلى أن يستوفيه har ya gama shafar ya gama fuskar tasa gaba ɗaya da shafa ya gama ko ina ya shafa a fuskar tasa
ثم يضرب أخرى ليديه Ehe, wato wannan gaba cin sharafi ne da rukuni ne domin idan ya ga wani abu a cikin fuskar tasa shafar tasa ba ta rage ba ta mana tasa su ta zama da kowa amma ba a ce ya maimaita ba ita ce mama ba maganar maimaitawa ba kamar alwala wace da aka ce ta wanke na farko in ya isa an ci wankewa na biyu da na uku wato mama shafa ɗaya ne saboda ita a baginawa ce bisa sauƙaƙawa da wura ce da mun ta sa a cikin ta ya san an zo yin ta sai a sau sai a sauƙaƙa sai a sauƙaƙa kuma ya rike wura kuma ya sake taɓin ƙasa wata daban ya kuma ya rike rarrakan wura ne nan yana daga inda ake kawo suka da zuwa matsayin masjid ثم يجب على قتل إلى سبع قتا سبع قتا وسبع وسبع قتا قتا لأن سبع قتا تدري سنة سنة ba farilla ba a zancen da yake inganci a matsalar imam malik shi ya sa zance ma da cewa ita sabon kasar ta biyu farilla ce da rauna ne tsare a masara akwai a cikin malaman masara wanda ta fi ya cewa sabon kasar ma na biyu farilla ne amma zancen su rauna ne tsare domin zancen su rauna ne a cikin masara kuma kamar irin wannan sai zama wato ra'isul madara wa ra'isul masar rauna ne a wajen hujja inda za a je a koma neman hujja a kansa ba hujja da karfa ba hujja da karfa a kan cewa sai an taɓa kasa biyu lalle a taimama cewa lalle da shi an yi taɓa kasa biyu Eh, ba wai cewa a'a ta biyu ba magana kulliyancin sa ba ba haka ake ba ba wai akan haka ake magana ba amma akan cewa kudin kasan na biyu na ce ne rukuni ne ko wannan ba hujja da karfa a kan ko ka abu ne wanda yake rairauna dangane da kusan hujja rairauna kuma a masaba ba rairauna ma kuma a masaba ba a rufe ne mai karfi ba to ثم يمسح ظاهر يده اليمنى zahira sannan kuma ya shafi zahira ya jini yamma mabayyanin hannunsa na dama wato nan shi ne na bayyana saboda nan ne mutum yana tafiya yake bayyana amma nan ka ga wato kamar yana da gaske kuma ko yana tafiya ka ga yana ne yake bayyana to nan ne na bayyana nan ne yake na bayyana
يده da hannunsa اليسرى na hagun rufafe da hannunsa na hagun
حتى ينتهي إلى المرفق har da kai murfaɗi ya kai murfaɗi
ثم يمسح wato shafa zuwa kuma shi ne shafar da take wajibi amma daga koko zuwa lokaci wannan sunna ce a zancen da yake ya fi shura a masaba zancen da yake ya fi shura a masaba amma a nan ma akwai kauri da cewa shafar zuwa murfaki wajibi ne akwai kauri da cewa shafar ma zuwa murfaki wajibi ne to amma shi ma zai da launa ne domin abin da yake abin da fara da shi cewa shafar zuwa koko shi ne wajibi to ثم يمسح باطنها إلى آخر أصابعه amma kuma a nan shi wannan zancen inda za a mukaranarsa idan da za a kwatanta shi da wancan na sa'in kasa na biyu to har sai kuma na ya fi su barci a masara ko yasa a masara aka ce ba zai yi kai mana da zai yi kai mana a jiya ko iya sallah to an so idan da sauran lokaci ya sake kai nan da ya sake sallah ne ya gano ya ta a zuwa ko ba dai sai ne saboda ganin cewa wannan zancen ko da ya kararrai na ne ke akwai wasu cikin manyan masaba da suka rinjaya da su ko suka karfafa su akwai wasu a cikin manyan masaba wanda yake sun karfafa su so so ثم يمسح باطنها إلى آخر أص- آخر الأصابع sannan kuma ya shafi cikin hannun nasa na dama har zuwa ƙarshen yatsu har zuwa ƙarshen yatsu so
ثم يمسح ظهر اليسرى kuma ya shafa zahirar bisira na bayyanin hannunsa na hannun ويده da اليمنى hannunsa na dama إلى المرفق har zuwa kusurtarin hannu zuwa lokaci
ثم يمسح باطنها إلى آخر sannan kuma shafin الأصابع batininka har zuwa ƙarshen yatsu har zuwa ƙarshen yatsu ويجب تقليل أصابعه wato wannan sauki daga cikin saukiyoyin da aka ambata wasu suka ce a idan ya fara shafar wannan hannun nasu zai fara shafar sa ne da shafinsa da shafinsa ba da yatsunsa ba amma zai yi dandanci a kan hannun nasa kaɗan haka ya gaji in ya zo nan kuma idan zai dawo zai shafa a yatsun kuma ya shafa sun kuma da su wannan kuma a islamarsa ita ya fasta sai ya shafa da ita in ya zo nan sai ya shafi ya ita ya dandanci yatsunsa da ita amma dai wato dandanci yatsun a cikin kai nuna mai gina ita mai ita ne cewa ba wajibi ba ne ba kamar a alwala ba a alwala an ce dandanci yatsun shi ya tsaya wajibi ne haka shi ya fi rinjaye to amma a ce muna cewa dandanci yatsun wannan ba wajibi ba ne shi ya fi rinjaye shi ya sa ko da dandanci yatsun ya kama ba a ce ya bar abin da yake wajibi ba yanda ya gabata gare mu wato ita ce yana lamarinta abin ginawa ne bisa kyautatawa tunda larura ce ta sa ake yin ta ba larura ce ta sa ake yin ta
kuma wannan don wajen shafa ta farko da aka shafi iya farko da ta da wannan kuma sun yi a cikin wannan kamar na ɗauki da farko na shafi iya sana ya ko na faru kudin ka sana ka a ai ba wai a bugun kasa na farko ne za a shafa hannaye ba bugun kasa na farko dai shafa fuska ne kawai eh bugun kasa na farko dai shafa fuska ne kawai bugun kasa na biyu shi ne dai shafa hannaye eh ba wai zai ci gina rabe ba ba kuma a yana bane da za a ce a fara yanke hannaye suna ne sannan kuma daga ba a zo a sake yanke su da ba ko su da wannan shi ne farilla a to a ce ba ba wai haka ba ne bugun kasa na farko shi ne dai shafa fuska kawai bugun kasa kuma na biyu shi ne dai shafa hannaye kuma shi aka ce da mutum zai zama da sarkin mai kasar ba wanda na farkon ne da ya shafi fuskar ta kuma sai da ta wannan ya da ya kara shafi fuskar kuma sai ya shafi hannun haka nan to ya isan masa ko aka ce roƙon da ya kira jaya a masa ba shi ne cewa ya isan masa saboda mutum ƙasar guda ɗaya da ke mai sanadi shi ne cewa shi ne wajibi na biyu sunna ne ko kuma musali wajen wasu na da ke cikin kudin yin ko na da ya sana da yayi da kudin ke idan eh ya wadatar kwarai ko shi ne ya fito ya fito da a martaba amma kuma abu abin da ya fito ta hara shi ne cewa idan ya fito ta kan haka inda sauran wata ke to an ce ta ke sallah eh an ce ta ke sallah inda an ce an ce ta ke sallah a wata ke kuma tun ta ke sallah inda duk aka ce a ta ke sallah a wata ke to ya nuna cewa wannan ta ke sallah ai an so ne ba nan gaba inda inda din ta ke sallah ai wannan lalle to sai a ce ko da wata ke ma ya fita ko da bayan ya ce lokaci ne dole a ta ke to ويجب تقليل الأصابع a sai sai ya tsinci yana da gaba amma wannan ya ce ba shi ya fi jaya a masaba ba zancen da tana in kuma cewa sai sai sai ya ce a tunana ba wajibi ba ne ba wajibi ba ne sunna ne eh shi ne zance mai sanadi cewa sai sai sai ta nuna a sati ba a sati ba sai sai sai ya ce sun ka sunna ne sun ce musu haƙi amma ba wajibi ba saboda ya ce nuna lamarin ta abin ginawa ne ta ta asisi eh wannan zaɓa ya fatan haka nan kuma shi ne dai shi ma wajibi ne wajibi ne wanda zai ke nuna inda dole a hannunsa ya cire dole ba kamar alwala ba alwala ce ne yake ba sai an cire dole ba da yake mu ko ba dole ba wanda yake ya masu mutum ne wanda ba yadda za a yi inda yake na mace shi ruwa ya fita karkashinsa malamai na fasara sun shahar cewa ko da da aka yi alwala ce ta isan masa saboda an yi ilimi a cikin rukun dole inda rukun dole ya sa an yi ilimi a cikin rukun sa to ba komai ba ko kuma ya tuɗe shi amma a ce mana ita wani sai a tuɗe shi sai a tuɗe goma fa in lam yanzu ne ne ko ke goma ba nan ke na matasa ba ta isa masa ba ke na matasa ba ta isa masa ba idan ne ke nama alhali ba gobe a hannunsa ya zamo bai shirya goma ba amma na da aka ce kiran shirewa ba wai ba zai shirewa ake wuce ba ko da matsar da shi ne kaɗan ko shafi sun da yake zan nan ya mai da shi ya isa masa ba wai sai na mai ya shirya su gaba ɗaya ya ɗauki ya fita daga ciki ba ba ana nufin cewa sai ya ɗauki ya fita daga cikin goma ba. to madarfatu saniyatu sunnatun saboda saniyatu sunna ne وقد المسجد الى المرفقين حتى ليس فاء جاء بشكر المشيلة سناني فلو اقتصر على ضربة واحدة لكن فكيدا بتصدر مسادة بالوتر ليس فسجة واليمين وكافر عن رأيه بفأه رأيك المسجد يقول ويسر مسادة كيدا كوي لابد تسجد شفان رأيكي ولو اقتصر دينته يديه da zai takaita a wajen shafa hannayen sa ko aini duka ko ya shafa iyaka nan wanda wani shafa ya zuwa burka juna nan bai shafa ba ya salla ya salla a halatin ya kara sai sake salla a wakati da sai ya sake salla a wakati wato an sai kuma ya sake salla ya sa aka takaita sake yawa a cikin wakati ko alhamdulillah
أصلا إذا كان في أعضاء الوضوء أو غيرها روح إذا أفريقيا أكيد أبوكم الولاء وأتوزاري لإبيا sai zama wato zari ne na ilimi na kula da mutane saboda wayan su ne ta kafa misali sai zama sai sun gabatar da maganar shafa duka turku kafin a kawo maganar shafa duka shirya to amma idan aka idan aka gudu ta fuskar gina mutuwa da haka ai ya fi dacewa musamman kamar shafa duka yake ya abin wanda yake yana tafiya tare da alwala magana ce wanda take tare da alwala wajen wanke kafa wanda mako a wanke a ce za a yi shaka da gwamnati ya isa suke yin magana ce da suke tafi a tare da alwala to dan sun hada ka ga ta fuskar ilimi haka kamar yaki to amma kuma in aka ce wata kan mutum ta kan duk ta kan mutum sai a ga cewa shafa da ta gurfi abu ne wanda za a ce mishi haji ake bukata a yi zuwa gare shi amma shafa da ta da kira abu ne wanda yake kowa kama ya zama lalura abu ne dole bayan da za a yi a sheke nan ta fuskar kula da mutum sai a ga shafa duka gajera gaba yake kenan da shafa duka kuki gaba yake da shafa duka kuki amma misalin mutum ya duba kamar akshari ka ko mu ta kauce a ga an gabatar da shafa duka kuki kafin magana shafa duka gajera to wannan ta fuskar ilimi amma ta fuskar cewa a a kula da mutum ne kan ke wanda yake tunda shi ilimin ne karshen ta ne a kan mutum ne ba yadda ne za a nuna wa mutum ne kuma dole a tsaya a jirgin bukatar shi kansa mutum a matsayinsa sai ya kawo shi a farkon gajera lokacin da za ta kama dole ce lalura ce ya farkon ce ko abu ne wanda yake hajji wato ana bukata don cika rayuwa amma ba dole ba ne dole zai ya farkon wuce zai iya duba wuce ya wanke kafarsa amma cewa haka kawai saboda sauƙaƙewa an masa rangwame ba sai lalle ya tuke ba amma wanda ya ta mai ta farkon gajera ba yanda zai idan shiga ka da idan jirgin yake ya kasance ya aba in hudu a cikin gafofin alwala a wajen ha ko ko waninta وخاف من غسله بالماء فوات نفسه ya ji tsoron cewa idan ya ce sai ya wanke inda likin nan yake da ruwa ya ji tsoron halakar kansa cewa zai mutu أو فوات منفعة ko ko tserewa amfani kamar wannan gabar wadda likin yake jikinta za ta lalace ko za ta nakasa kwarai
أو زيادة مرض ko ji tsoron cewa idan ya ce sai ya wanke likin nan rashin lafiyar za ta karu نعم أو wato ko karuwarta ainihin da take ko ko ka wato karuwar mutunta shi ne auta a kura gurin نعم ko kunkurin waraka an hau ba da idan da bai warke ba sati daya ya kai ya warke amma da ya zama yana warkewa da zai kai shi kwana goma ko sati biyu to saboda haka wannan ƙarin kwana uku ko ƙarin sati guda a kai
أو حدوث مرض ko ko ji tsoron faruwar wata rashin lafiyar ma نعم ji tsoron faruwar wata rashin lafiyar ma da sababin wanke su فإنه ينفه عليه to a wannan halayen duk da aka ambata sai ya ɗan wankewar ya shafa a kan yankin sai ya shafa a kan yankin ya ɗan wankewar saboda kada ya haddasa ɗaya daga cikin abubuwan nan da aka ambata gare su ko dai ya haddasa tserewar ransa ko ko a lalacewar amfani ko kunkurin ko ƙaruwar rashin lafiya ko kunkurin waraka. To,
فإن لم يستطع المسح عليه idan bai sami ikon shafa bisa nikin wata مسح على الجديرة mutum ya shafa bisa maganin da yake aka ɗaura a kan